من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزرنا علما وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya ba mu ikon haduwa a darasinmu na tafsiri a wannan masallacin Alamin Islamic Foundation a yau muna ranar 28 ga watan Ramadan shekara 1440 a hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda ya dace da ranar biyu ga watan 6 2019 godiya da girmamawa da ƙauna ga Allah maɗaukakin sarki da ya rayar da mu ya ba mu wannan isasshen lokaci da ƙara mana lafiya domin fara tafsirin Ramadan har zuwa irin wannan lokaci. Bayan godiya ga Allah maɗaukakin sarki kuma muna godiya ga ‘yan uwa da suke taimakawa a wannan masallaci a dukkan lokacin da aka bukaci taimako. A kan gaba wanda shine sababi kowane abu Allah ya masa dalili wanda ya zama shine dalilin samuwar wannan masallaci da har muke taruwa a ciki shine retired air marshal al-amin dagash Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya albarkaci iyalansa kuma Allah ya bashi ikhlasi ya sa ya cika da imani sannan daga cikin wanda zamu yi musu godiya kai tsaye suna da yawa sai dai za mu tattaɓo ne umuman mai girma tsohon gwamnan jihar borno a irin ayyukan da ya yi na masallatayya musamman ƙarasa babbar masallaci na ƙofan shehu ba ƙaramin aiki ba ne wanda an ɗauki shekaru sama da talatin masallacin nan ana zuwa ana tafiya amma shi a zamaninsa allah ya ƙaddara aka kammala har aka buɗe da ma sauran masallatayya da aka bude kamar masallacin Umar bin Khattab da sauransu sannan kuma godiya ga mai girma gwamnan jihar Yobe wanda a koda yaushe yana taimakawa wannan masallaci a ayyuka na tafsiri da muke duk shekara suna taimaka mana shine Alhaji Ibrahim Gaidam mai sauka kenan wato yana taimakawa abin da yake taimaka mana bayan mun idar da tafsirin ramadan da shi muke gudanar da masallaci har shekara ta kewa muna fatan jihar borno maza ta yi sannan kuma muna miƙa godiyanmu da girmamawa ga mai girma babanmu shehun borno alhaji dr abubakar bin umar garbe al'amin alkanimi wanda a koda yaushe kofarsa a buɗe take a gare mu shawara ne ko kuma korafe-korafen jama'a ne idan muka kai masa yakan sa a ɗauki mataki kai tsaye ba tare da bata lokaci ba Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya albarkaci masarautarsa sannan kuma muna mika mu ga kwamitin tafsiri na wannan masallaci wanda suka tsaya wato domin shawarwari da tsare-tsare da gudanar da ayyuka na wannan masallaci sannan godiya ga kungiyar jama'atu izalati bid'a wa qamati sunna wadda ta taimaka mana ta hanyoyi daban-daban domin ina daga cikin waɗanda ake turawa karatu da sanin su ne da ba da umarnin su ne muke wannan tafsiri a wannan masallaci sannan kuma da duk wani taimako da ya kamata a yi a wajen tafsiri sun taimaka mana Allah saka da alkhairi sannan da kuma da 'yan agaji na wato jama'atu nasarar islam da fitiyan da munazzama da fiskoko da akwai dama da kuma uwa uba civil defense wanda ba dare ba rana suna tare da mu a wannan masallaci domin tsaron lafiya na jama'a da kayansu civil defense ne ce ko? civilian jtf na'am civil defense kuma suna cikin jami'an tsaro na hukuma da civil defense da abin nan department na ss da 'yan sanda duk suna nan cikinmu amma ba ma ganinsu wanda ya san su ne zai gansu ya san su musamman shi director ss muna tare da shi a tafsirin mu throughout allah ya saka da alkhairi shi ma commander na civil defense muna tare da shi a da'am dinsa ta kowace hanya allah ya saka musu da alkhairi sannan kuma madube wata wannan wanda yake kawo mana ruwa tun daga farkon azumi har ƙarshe har yanzu haka akwai ruwan masu itikafi ne mu da mamman itikafi muna amfani da ruwan Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya shayar da shi a tafkin kautsar sannan kuma MS accountant general Allah ya saka masa da alkhairi director na wato Almuniri International ko wannan bawan Allah yana da kishin addini ta kowace hanya baya da sassauci zaka ganshi yayi sanyi amma kuma a wajen aiki ba ja da baya Allah ya saka masa da alkhairi sannan godiya ga hukumomin yada labaru musamman BRTB da suke daukowa kai tsaye su nuna da tashar rediyon su da talabijin ɗinsu suna nuna tafsiranmu na kanuri da na hausa dukkansu Allah ya saka musu da alkhairi da ma hukumar NTA suma suna nuna tafsirin mu da safe ko sannan kuma da hukumar Peace FM da manajarsu da ma'aikatansu bcfm kam gida ne in mun gode musu mun gode wa kanmu ne allah ya saka musu da alkhairi sannan kuma godiya ga ambasada baba gana ga shigar ko wanda ya taimaka mana da air condition babba na na'am shi ya taimaka mana da babban air condition da kuke gani a gefe daya shi ya fara kawowa sai wani bawan Allah ma ya kawo sai wani ma ya kawo madube wanda ya kawo mana ruwa kullum shi ma ya kawo mana AC irin wannan sannan kuma akwai yan uwa da suke taimakawa kamar CMD na neuropsychiatry member mu ne kuma yana taimakawa a taimakon su ne aka sayi wa'annan AC na office da kuma na nan gaba da na'am wannan teburin da ke gaba mu da kujeran da muke zaune ma CCMD din ne ya soyo mana Allah ya saka da alkhairi sannan godiya ga chairman na Gubiyo local government Allah ya saka masa da alkhairi godiya ga wato chief imam na Borno imam Zannalaisu Allah ya saka masa da alkhairi da ilim da'am da yake mana ta ƙasa wanda ku ba ku sani ba ba kuma za ku sani ba Allah ya saka masa da alkhairi don nace ta ƙasa ka ɗauka naira ne ai abubuwa akwai taimakon da ake wanda ya fi kuɗi na na sannan kuma godiyanmu ga 'yan uwa da suke kawo taimako na gidan yari daban-daban da kuma taimako na marayu kun ji bayanin dai abin da ya kai abin da taimako na zuwa gidan yari kun ji abin da aka samu kuma ba sai mun maimaita ba sai dai kuma taimakon da aka samu na marayu Allah ya saka da alkhairi ɗan wasu sun taimaka an taimaka wa marayu mutum sama da mutum 674 mata 372 maza 302 a tamfofi mun samu 167 yadi kuma 941 farin kuɗi da muka ba da na ɗinki 70,200 kayan abinci kuma akwai shinkafa buhu ɗaya da masara buhu biyu wannan su ne abin da ya shafi na kayan marayu Allah ya saka masu taimako da alkhairi sannan kuma na ambaci jami'an tsaro na wato wayan na ɓangarori daban-daban ba sai na maimaita ba sannan kuma tsohon ciyaman na abadan Allah ya saka masa da alkhairi shi ma yana tare da mu a cikin taimakonsa sannan kuma alhaji haruna kukawa memba mai wakiltan kukawa local government Allah ya saka masa da alkhairi wannan talikin muna neman ire-irensu a cikin al'umma wanda damuwarsa damuwar al'umma duk wani abu inda aikin alkhairi ne sai ka gan shi a ciki in takaita muku guda ɗaya ba zan faɗi sauran ba don baya so a ji ina zaune da manajan brtb ya zo ran juma'a zai gaishe ni sai nace ya kamata mu je prison fa abin nan makabarta ma'aikata ya kamata mu kai musu ko shinkafa da siga domin mu ne kwamiti na kula da makabarta ya kamata mu kai musu wani abu to muna da wani dan canji mu a account din kwamiti din muka ce za mu cire mu saya me ya kamata mu kai shi ya zo na yana jiran yana jin muka ce to mu sai siga buhu biyu da shinkafa biyar ya isa haka gudan bakin sai ce to ni zan baku buhu bakwai da kuke nema da wannan kaɗan ne cikin da yawa Allah ya saka masa da alkhairi sannan kuma muna muka gode mu ga Alhaji Ali director na Zenith Academy wanda yake makauci ne na masallaci sannan kuma shugaban makarantar Zenith Allah ya saka masa da alkhairi yana tare da wannan masallaci a taimakonsa kuma muna miƙa godiyarmu ga honorable dr asabe bilita bashir mace mai zuciya a duk lokacin da ake aikin alkhairi za ka ji ta allah ya saka mata da alkhairi muna fatan mata su yi koyi da ita sannan muna miƙa godiyarmu daga a ɗan uwa da ya ba mu sukana wanda ake cekin da mutane alhaji wato dr musa umar da kuma honorable jamna memba na abadan allah ya saka masa da alkhairi shi ma ya ji taimakon prison alex aka yi masa magana amma ya ce ga gudunmuwarsa sannan kuma duk wanda ya taimaka wajen inganta wannan tafsiri musamman 'yan uwa 'yan social media 'yan uwa masu tura darussa ta wato hanyoyin midiya ta zamani kamar yadda na sha muku bayani a cikin darursa irin yadda 'yan uwa suke jin karatuttukanmu a wurare daban-daban akwai wanda muka ce a sallar magariba idan muka tashi a darasi kafin a yi sallar magarib zai samu a kotono kuma zai raba wa mutane sama da 200 akwai wanda suke ghana akwai wanda suke niger suna tura min kai tsaye su ce suna so na kanuri da na hausa duka ana tura musu suna yadawa to wannan dama ce muka samu kuma Allah ya saka wa duk wanda yake amfani da wannan dama domin yada addinin musulunci sannan godiya ga Alhaji Sharif mai fata Allah ya saka masa da alkhairi sannan matar da ta aiko da taimakon marayu wanda ta ce a sani kudin ya zo ko bai zo ba ya zo Allah ya saka mata da alkhairi idan muka ce za mu kirga masu yin wa masallaci hidima ba za mu iya kirga su ba suna da yawa sannan akwai wacce ta aika naira dubu goma kuma tana bukatan addu'a tana da matsalan ido Allah ya ba ta lafiya akwai ɗaya ma haka mai matsalan ido dukkansu Allah ya ba su lafiya mu kuma Allah ya ba mu kariyarsa da ikonsa da buwayarsa wannan shine abinda zan iya ambatawa cikin wayanda za mu godewa ba wai sun kare ba ne suna da yawa amma muka ci za mu yi ɗaya sai ku yi ba karatu kenan ya zama godiya za mu yi mutashi sai dai wannan min babi man la yashkurun nasa la yashkurun Allah idan mutum bai ya godewa mutane to ba zai godewa Allah na'am na'am na'am wannan na gida ne ana tuna min gwamna mai ci na ce wannan gida ne duk wanda zai yi gyara naka ne in gyaran kake so ko kuwa yana bukatan addu'ar mu na sha fada yana bukatan addu'a yanzu haka bayya gari na'am ya zo ko to amma a ina ya kwana ya je goza ya zo ba ma ya kwana yau ya zo mai duguri yaushe ya hau mulkin kasancewa in ba za ka yi ba ka bani wuri ne saboda haka yana bukatan addu'a talakawa suna son irin wannan wanda zai tsaya ya yi musu aiki amma fa akwai waɗanda ba sa so saboda haka mu yi addu'a Allah ya shiga tsakanin shi da waɗanda ba sa so yi aiki alhamdulillah muna cikin suratul zumar za mu tashi kan ayata arba'in da shidda faɗin Allah subhana kulillahumma fatirar samawati wal ardh
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به لافتدوا به من سوء العذاب يوم يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون Allah maɗaukakin sarki yake cewa manzo sallallahu Alaihi wasallam, Kulka ce, Allahumma ya Allah, fatirar samawaci wal ardi, ya Allah kai ne mahalicin sammai da ƙasai, alimal gaibi wa shahada. Allah kai ne masanin abin da yake ɓoye wa shahada da kuma abin da yake bayyane wanda mashhur kowa yake gani. An ta ta hukumu bai na ibadi, lalle kai ne mai yin hukunci a tsakanin bayinka fi ma kanu fihi yaftalifun cikin abin da sun kasance suna sabani a tsakaninsu a karkashin wannan mun karanta hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam wanda yake bayanin wato irin addu'a da yake yi idan ya tashi cikin dare yake wannan addu'a kamar yadda muka ji a hadisi wanda yake ingantacce manzo sallallahu alaihi wasallam idan ya tashi zai ce Allahumma rabb jibra'ila wa mika'ila fatiras samawati wal ardi عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون سالم صلى الله عليه وسلم أبا ونسيت اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم يا الله أبنجد جبريل لميكائيل لإسرافيل ما لتنسى ميدك السي مسن غيب لك بيني sannan kuma kai ne mai yin hukunci a tsakanin bayinka ran tashin kiyama akan abin da suke sabani ya Allah ka shiryar da ni cikin abin da ake sabani wato zuwa gaskiya da izininka domin kai ne mai shirya da wanda ka so shiryarsa zuwa tafarki wanda yake madaidaici wannan ita ce addu'a da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake da da dare idan ya tashi yana karanta wannan ayoyi na Ali Imran inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafi layli wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim har zuwa wato ƙarshen ayoyi sannan ya yi wannan addu'a kuma wannan sunna ce da ya kamata mu yi koyi da shi sallallahu alaihi wasallam domin neman shirya daga irin saɓani da mutane suke ciki kasan yau saɓani suna da yawa ko kuwa ba ma magana akan bambancin addini muna magana akan addini guda da bambancin fahimta dole mutum ya nemi inda Allah zai shirya da zuwa tafarki madaidaici annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna al'umma za su yi saɓani ko a ƙarshen zamani za a samu saɓani kamar yadda jiya mun karanta asar na abdullahi bin umar na'am thumma innakum yawmal qiyamati inda rabbikum taqtasimun sabai suka ce ba su san menene abin da za su yi husuma ba ibnu umar ya ce da fitina ta taso ya ce to wannan shine abin da Allah ya mana alƙawarin saboda da fitina ta taso aka samu a cikin musulmai wasu suna nuna wasu su suna kan bata wannan ya ce wannan baya kan gaskiya wancan ya ce naci ne gaskiya kowa haka yake ji kullu hizmin bima ladaihim farihuna kowace jama'a tana faraha tana alfahari da abin da ke tare da ita nata ne gaskiya na abokin zamansa ba daidai ba to anan Allah zai yi hukunci saboda haka kai tun gabanin aje gaban Allah a zo ana zancen to ai da na sani da na bi naka a'a mu yi addu'a tun anan Allah ya shiri da mu zuwa tafarki madaidaici idan kana addu'a Allah zai datar da kai ka yi addu'a da gaskenka bar ganin mutane bar ganin fahimtar su da wani ne ka tsaya kana addu'a sai Allah ya gane da ke gaskiya in ka gane gaskiya kuma kada ka wayoyi mutane wani ya gane gaskiyan amma ya ga gaskiyar ba wajen wanda ya saba da shi ba ne ko gaskiyar a wajen wanda in ya bi shi za a zarge shi ne kaga kenan gaskiya ta bayyana kai ne kake idan gaskiya ta bayyana gare ka to babu zancen tsoron wani ko tsammanin wani shi ne Allah ya nuna cewa waɗanda suke na ƙwarai la ya kafo na fillahi lauma tala'ib ba sa jin tsoron zargin mai zargi Allah ya samu gane Allah maɗaukake ce walau anna lillazina zalamu ma fil ardi jami'an idan da a ce waɗanda suka zalunci kawunan su da shirka da kafircewa Allah ma fil ardi jami'an duk abin da ke cikin ƙasa a ce nasu ne wa mithluhu ma'a da kuma kwatankwacin wannan ne ke tare da su duniya da abin da ke cikinta nasu ne kuma suna da irin wannan ɗin ninki ke na har biyu lafta da bihi min su'il azabi yawmul qiyama da sun fanshi kansu da wannan abin da mugunyar azaba da za su gamu da ita a ran tashin kiyama tsananin azabar kiyama to duk abin da mutum ya mallaka zai bayar don ya kubuta amma anan fa an neme mu da abin da bai kai wannan ba Allah bai ce mu bashi duniyar gaba ɗaya ba bai ce mu yi ibada kar mu nemi kuɗi ba kaɗan ya nema a wajenmu amma mun kasa ba da wannan kaɗan ɗan alahira kuma sai mu ce za mu ba da wannan mai yawa mai tsadan da muke ganin ba za mu iya bayarwa ba a nan allah ya baka kuɗi ya ce ka cire zakka ka ƙi ka cire zakka amma in ya kama ka kuma ka ce allah ɗauki dukiyar nawa gaba ɗaya ka bar ni zakka aka nema yanzu dukiyar kake bayarwa in allah zai ce ba zai karba ba sai ka ce allah ‘ya'yana mana ba da su mata na mana bayar kai dangi na madusi ga ya waddul mujrimu law yaftadi min azabi yawmi idin bi banihi ya'ansa wa sahibatihi da matarsa wa akhihi da dan uwansa wa fasilatihi allati tuwi dangin sa da suke tattara shi suna tare da shi duk zai bayar Allah ka karbe su ni in je aljanna su su je wuta Allah zai ce ba zai yi ba ba tsaya nan ba wa man fil ardi jami'an duk abin da ke cikin ƙasa anan zamu gane Allah ba jin dadin azabtar da mu yake so ba idan da mutanen duniya gaba ɗaya za su yi imani su tsaya akan imani mutum ɗaya ya kafirci sai mutanen duniyar nan su haɗu gaba ɗaya su ya Allah wannan da zaka kai shi wuta Allah ka kai shi wuta mu da muka yi ibada da mu da ibadar mu ka kai mu wuta shi kaɗai ka kai shi aljanna Allah ba zai karba ba Allah ba yana karuwa da ibadanmu ba ne ikonsa ne mulkinsa ne ganin damansa ne aljanna tashi ce mudin bayinsa ne ya ce ya ku bayina ga aljanna ta ku sai aljanna ta da kudina ai yayi mana gata amma wannan mutum ya ce ba zai yadda ba sai ka ce sai ka yadda kake so sai ka tara a yadda kake so ɗazu nake sauraron imam gabciya ya ba da misali da yake bayani akan matan magabata suna wa mazajensu nasiha da addu'a miji zai fita ya mai gida mace za ta zo ta tsaya mai gida Allah ya kiyaye mai gida ka ji tsoron Allah kada ka kawo mana haram mu ci za mu yi mai haƙuri da yunwa a duniya amma ba za mu yi mai haƙuri da azabar Allah ran tashin kiyama ba sai ya ce to yanzu matanmu na duniya akasin haka ne ba za mu yi mai haƙuri da yunwan duniya ba ko me ka kawo mu ci ka canza mana kayan ɗaki ka saya mana gwalagwalai ka kai mu hajji da umra ka saya mana mota ka yi mana gida mai kyau leshi mai tsada waya mai tsada mu yi alfahari a gaban matan ‘yan uwanmu a ce mana matan alhaji wane ne ba za mu yi haƙuri da talaucin duniya ba amma za mu yi haƙuri da azabar Allah ran tashin kiyama ya ce to bayan ya faɗi haka ya ce to ba su faɗi a harshensu haka ba amma a lisanul hali an faɗa yi a bakin ba a furta ba ba- mace bata cewa mijinta ka kawo mana haram mu ci zamu iya mu hakura da azabar Allah ba amma aikin mu ya nuna tunda mace in kace ba ni da shi ba za ta yi hakuri ba an kawo abinci an ci yau idan ba ɗinkin sallah sai an yi yaji sai an yi fada sai an makota sun ji ɗinkin sallah in ka kawo a tamfa na dubu uku ko dubu biyu da ɗari biyar ba za ta sa ba za ta jefa maka idanka tana so na dubu sha biyar ko na dubu hamsin wani ma zai ce akwai dubu na dubu hamsin baka shiga shago ba ne saboda haka idan muka ce za mu yi kyalkyal banza na duniya shi kenan mutum yana mutuwa ya ƙare hajiya wace shi kenan hajiya ta fito a tashi wo hajiya ta shiga wo yi wa honorable ko honorable ko ba a ce yi wa ko a excellence ne ake yi wa ɗin a ce honorable kaza hajiya kaza your excellence kaza to ran da hajiya ta faɗi shi kenan fa in Allah ya kiyaye na kusa da ita suka zama na kirki shine za su tattara dukiyar su kiyaye in ba na kirki bane makwadaita ne shi na wannan ta ɗebi gwalagwalai ta sa a cikin zani ta kunsa wata ta ɗaura zani a cikin zaninta wata ta ɗauki waya mai tsadan ta sa a cikin ina ne eh? sai ka ga gaba ɗaya ana watan da a gidan tana faɗuwa wasu suna kukan mutuwa wasu suna murnan sata wannan ita ce magida da kin kada masa hankali kuma ana gama zama makoki shikenan sai ya dubi wata kuma ya dauka ya sa a nan duniya kin hana shi ya aure ba kina tafiya sai ya kawo sai ya manta da ke ma in ba sa'a ba an wacce ta zo ta fi ki biyayya sai ya manta da ke in mai biyu ne ɗaya ta rasu ba sai ya ƙara ba ko kana so ya zauna da ɗaya ya dinga cewa da na taɓa yin mata biyu akwai wasu haka yi don da sun yi mata biyu ko uku in masu mata da yawa suna magana sai ce ni ma da na taɓa yi saboda haka kada abin duniya ya ruɗe mu mu ce za mu yi ta kowace irin hanya gashi nan wadau annani ladina zalamu ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة da za su ba da wannan abin don su kubuta daga azabar Allah me yasa hakan ke faruwa sai Allah ce wa bada lahum min Allah ma lam yakunu yahtasibu wa bada lahum ta bayyana gare su min Allah daga Allah ma lam yakunu yahtasibun abinda ba su yi tsammanin haka zai faru ba su sun dauka kawai ana ce musu su mutanen kirkin nan kawai aljanna wato kai tsaye ne su suna ganin haram da suke tarawa idan suka ɗan sadaka biyar shida a ciki suka sarwantar da sauran wannan sadaka sun ɗauka zai shafe wancan haram ɗin ne ashe haram ɗin Allah bai karba batun daga asali wa bada lahum min Allah ma lam yakunu yahtasibun wannan ayar magabata suna jin tsoronta mutum yana ibada kana sallah kana azumi kana gani kai mutumin kirki ne kwatsam ka tsaya gaban Allah a shi sallolin kaɗin ba su da kyawu kuma tsawatarwa ne da tsoratarwa ga meriya kana yi don a yaba maka kana yi kana yi kana yi da ka tsaya gaban Allah ka tashi da zero babu komai cikin addini sannan tsawatarwa ne ga wanda yake bauta wa Allah da bid'a abinda Allah bai shar'anta ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai karantar ba ka shirya da kanka ko a shirya maka ka zo kana bi ka ɗauka abin kirki ne kana ta wahala don tashi giyama ka tsaya gaban Allah Allah zai ce waye ce ka yi wannan saka wai ga kana neman wanda ya baka ɗin ka rasa shi ba ka yi saka ce annabi ne ba annabi a duniya ake masa ƙarya a lahira ba a isa ba saboda haka mutum in zai yi abu da sunan addini ya yi hattara in za ka yi abinka ba da sunan addini ba ba da sunan ibada ba wannan ruwanka ka yi in Allah ya tambaye ka kasa abin da za ka faɗa amma ka ce addini ne to ka taɓa Allah don shi ne mai shar'anta addini ko wani abu za ka ce wannan abin ya fi abu kaza yanzu da ‘yan masu zuwa umra ko aikin haji ba suna ɗiba ruwan zamzam ba sai a ɗebi ruwan zamzam a zuba a roba a sa aljihu ko a goya a baya a yi ɗawafi da shi sai a kawo mutane a ce wai zamzam mai dawabi to shi da yake gindin ɗakin ka'aban ma tunda Allah ya yi zamzam a nan yake ka san iya iya yawan ruwan ina ne ya tsaya a karkashin ka'aba ba kwanan nan an ji- an zo gyara ma an samu wani bakin rijiya ba wani gefen ruwa a cikin zamzam ɗin to amma mutum ya ɗauki ruwan zamzam sai ya ɗawafi da shi sai ya kawo mutane ga zamzam mai ɗawafi wa ya ce maka wannan ɗin ya fi wancan ɗan kaga babu dalili sai kuma a zo a ce ga ruwa mai itikafi eh a zo a aje la shedan ne ai zai dinga kikiro maka a kawo ruwa mai fiwa wata ko ruwan meye a zauna a yi wasu abubuwa sai a taya wa mutane a wannan naje itikafi ne ga ruwan itikafi eh ba duk ba ba duk abu ne mara asali ba yanzu a dauki qur'ani ana kewaye mutane a ina muka samu kawai mutane su zauna su zayyana wa kansu wannan abin yana da kyau sai mu yi qur'ani Allah ya ce mu karanta faqra'u ma tayassara min alqur'ani kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru wa laqad yassarna alqur'ana lidhikri fa hal min amma kawai mutane baka karantar da su Qur'ani ba ba su yi ba su sun farillan alwala ba ka loda Qur'ani ka su zauna kai ta kewaye su kana crossing har na fef haba ka ga na pick up da tifa ba kai kana zance eh a wannan wannan na sani akwai motoci ma akwai wanda ya sai mota sai aje motar yasa aka dinga kewaye motar da alqur'ani malam mutane abinda suke yi fa kai Allah yana da hakuri wallahi Allah yana da hakuri ya saukar da Qur'ani izo 60 ya aiko da manzannin nan duka na ƙarshen yayi shekara 23 yana isar maka da sakon Allah kawai sai ka zauna a cikin addini ka shirya abu da kanka ka ce wannan in an yi wannan shine kuma wanda ya ce ba shi bane sai kai fada da shi ya zai ce wannan ba shi bane ai shine wa ya ce maka shine kai ne kace shine duk wanda ce ba shi bane kai ma ra'ayinka ne ma ra'ayina amma za ka ce shi ne kuma ce sai shi ne in na ce ba shi ba sai ka ce ai wannan makiya annabi ne ai ai don na ce maka babu zamzam mai dawafi ko don na ce maka ba fiye waka mai itikafi Allah ya samu gani wa bada lahum min Allah ma lam yakunu yahtasibun sannan ayar gargadi ne da kashedi ga duk wanda yana gani ya aikin alkhairi ko da daidai ne na sunna din ne kai na bin Allah ne kai na bin manzon Allah ne kai ba ka da tabbas na Allah ya karba ka zama kana cikin tsoro ko da ina fatan Allah ya karba ina tsoron kuma kada ya amayar min da aiki amma kada kai aiki kace ai to ni na gama ai yanzu ramadan mun gama ai mun gama ai mu kam ai utaqa'un ne minan nar ai ba mu da zunubi ko ka je ka daga- ka dawo daga aikin haji sai ka ce to ai ni yanzu tsarkake ne kamar yau aka haife ni ne a annabi ya faɗa wanda ya aiki bai yi kaza bai yi kaza ba ya zama kamar riga ta masu ta haife shi amma kai alhaji bukar kai ne ko malam madu kai ne ka je ka aikin baka sani ba ko Allah ya ansa ko bai ansa ba fatan ka Allah ya karba idan har annabi ibrahim Allah zai ce ka gina ɗakin ka'aba ya gina sannan ya daga hannu ya ce rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim yana fata Allah ya karba kai kuma ka zo kana tinkawo saboda haka idan ka yi ibadan da Allah ya tabbatar ka yi karatu Qur'ani ka yi sallah ka yi azumi ka yi itikafi sai ka yi addu'a Allah ka karbi ibadan kuma kana boyewa ibadan ka din ma kada ka zo a ce- a cikin unguwa kana banan nan sai na shiga itikafi banan nan sai na shiga itikafi ka zo kana an kira ka wallahi ina itikafi ai ah don Allah kai ba don mutane ba ka dinga boyewa ina kake ne wallahi ina wasu ayyuka ne ba ni da lokaci ba zai yi mu haɗu ba sai bayan sallah ko ba zai yi mu ka rufe ka duba wannan hadisi na sahabin nan da eh, ake tambayarsa game da tauraron da ya- aka gani da daddare ya yi sirrin din nan aka ce wa ya gani ya ce ni na gani cikin dare tsakar dare ne sai ce amma fa ni ba sallah nake yi ba kunama ce ta sare ni na kasa bacci sai na gani kaga don gudun kar a ɗauka ma yana ibada ne kaga wani zai zai yi shiru don yayi tauhim na cewa ai yana ibada a lokacin baka yi bacci ba a to ai dare ai ba lokacin bacci bane lokaci ne na ahalullahi ai a'a wa bada lahum min Allah ma lam yakun yahtasibun Allah ya gyara zakata Allah ya ce wa bada lahum sayyi'atu ma kasabu ta bayyana gare su mugunyan abin da suka aikata na laifukan da suka aikata na'am wa haqa bihim kuma ta afka akan su ta same su ma kanu bihi yastahzi'un abin da sun kasance suna izgili na cewa Allah ba zai tabbatar da kiyama ko yi hisabi ba to Allah ya tabbatar kuma sakamakon su ta bayyana gare su na فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون Allah maɗaukakin sarki ya ce, Fa'ida matsal insana burrun idan lokacin da wato mugunya ta shafi ɗan adam, cuta, bala'i, musiba, idan ya same shi da ana sai ya ambace mu, ya roke mu, yana addu'a, a taya ni addu'a, ko shi ya daga hannunsa yana addu'a, Allah ka bani lafiya, Allah ka mayar min da idona Allah ka mayar min da dukiyata Allah ka mayar min da iyalina da'ana li janbihi aw qa'idan aw qa'im a dukkan halaye yana addu'a wannan daidai ne mutum idan ya samu matsala ya san Allah ne mai ansawa yayi addu'a daidai ne sai dai kuma inda takun ke saka thumma idza khawwalnahu ni'ma sannan idan muka samar masa da ni'ima da yana da lafiya lafiya ta kau sai muka ba shi ni'ima na abin da yake bukata dukiya yake nema lafiya yake nema iyalinsa ne suka bace Allah ya kawo su me zai ce wannan ni'imar da ta zo fa minna daga gare mu ne ba daga wani wuri daban ba qala sai ya ce innama utituhu ala ilm ai wannan abin an bari ne bisa ilimi ma'ana dama ina da ilimi ne kwarewa na ne fasaha ta ce bajinta na ne ya sa na samu wannan hali a ganin kulturan yake ka ce iliminka ne ya baka abu mun ji wa ya baka ilimin a shi na Allah ne ya baka kai kanka ɗin na Allah ne kai da abin da Allah ya baka duka nashi ne saboda haka ga Allah ba za ka ce wani abu nawa ba sai dai ga mutum wani ya zo zai saba sai ga wannan nawa ne ba a wannan naka ne amma ga Allah babu wani abin da ba na shi ba sai mutum ya ce an bani ne bisa ilimi kamar yadda Allah ya jarrabi karuna ko da Allah ya bashi dukiya sai aka ce masa wa ahsin kama ahsana Allah ilayk wala tabghi al-fasada fil ard inna Allah la yuhibbu al-mufsidin ka kyautata kamar yadda Allah ya kyautata maka kada kai barna a ƙasa Allah baya son masu barna ƙwala sai ƙaruna ya ce ina ma'uti tuho ala ilimin indi ai an ba ni ne saboda ilimi na da nake da shi Allah ya ce to faruna bai gani bane bai sani ba anna Allah qad ahlaka min qablihi min alqurun man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktharu jam'a wanda suka fi shi karfi da yawan tarawa Allah ya halakar da su da dukiyarsu to idan wancan haka ya faru to gashi wannan ma Allah ya ce idan mutum ya samu matsala wai da masal insana durru idan cuta ta samu mutum da ana sai ya roke mu yana addu'a Allah Allah Allah thumma idza khalwalnahu ni'am sannan idan muka wato juya masa zuwa ni'ima wannan ni'ima kuma daga gare mu qala sai ce innama utitu ala ilm ai an bani wannan dukiya ne da ilimi na da kwarewata da fasahata ai dama na san zan samu ai na cancanta da in samu wannan akwai babar babar sai ba sai ta wannan eh, ilimi ko wani abu ba a haka ma mutane wani in ya samu kuɗi wani bai samu kuɗi ba sai ga shi da ya samu kuɗin zai ga kanshi kamar ya cancanta ne a wajen Allah Allah ya bashi dukiya wancan kuma talauci ne ya cancance shi wato wannan din a wani bangaren mun karanta hadisi na cewa Allah a ganinsa ya baka dukiya haka ya dace da kai wannan a bashi a barci a talauci haka ya dace da shi amma ba ta fuskar alfahari ba da ta fuskar ni na dace a mun ba in an baka din eh Allah ya gani iliminsa ne da iradarsa ya baka amma ka ji cewa jarrabawa ce shine anan Allah yake cewa inda yake cewa wannan yana cewa inna ma'utitu ala ilm Allah ya ce bal a'a wannan abin da aka baka hiya fitna ita jarrabawa ce Allah ya jarrabe ka duk abin da Allah ya baka jarrabawa ce da ilimi da dukiya da matsayi da lafiya da fasaha da ciwo da talauci da kurumta da makanta da zama mutum ya zama gurgu duk abin da za mu samu a bayan ƙasa fitna ce jarrabawa ce ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون kaga alkhairi ma fitina ce yau ka samu kuɗi kana jin daɗi ka san kana cikin fitina yau ka ji a kayi aure kana jin daɗi ka san kana cikin fitina yau matarka ta haihu kana jin daɗi ka san kana cikin fitina inna amwalukum wa auladukum fitna jarrabawa ce me ma'anar fitina wa hauce in yace fitina abu mai tada hankali abu mai hayaniya a'a jarrabawa ce a wajen Allah jarrabawa ce in ya baka alkhairi jarrabawa ce in ya baka lafiyan jiki jarrabawa ce in ya baka kuɗi jarrabawa ce lafiyan nan zaka bi Allah a ciki ka yi sallah ka nemi ilimi ka taimakawa masu rauni ko kuma a wannan lafiyar zaka kwaci daga mai karfi zaka baiwa mara gaskiya gaskiya kaga karfin ka bai yi amfani ba na'am Allah ce walakin na aksarahum la ya'lamun sai da yawa yawan su basu gane cewa idan Allah ya ba su abu jarrabawa ce ba na'am Allah madaukake ce qad qala alladhina min qablihim da hakika irin wannan abin da suka faɗa waɗanda suka riga su ma sun faɗa shine kamar misalin da kuka bayar na qaruna shi ma yace inna ma'utitu ala ilmin indi to wayancan ma sun faɗa cewa da ilimin su aka ba su to amma dai me ya faru Allah yace sun faɗa amma faɗin su me ya faru fa ma agana anhum ma kanu yasibu bai amfana ba gare su abin da suka yi tinkaho da shi ma kane tsibin abu da suka kasance suna kamfatansa suna tara shi abin da suka tara bai amfane su ba lokacin da Allah ya danke su da azabarsa wa asabahum sayyi'atu ma kasabu sai mummunar sakamakon abin da suka aikata sai ya same su wato azabar da Allah ya tana daga irin masu butulcewa ni'imar da Allah ya yi wallazina zalamu min haula wanda suka zalunci kawunan su a cikin wayannan mushrikai wanda ba su yi imani sun tuba ba Allah ce sayusibuhum da sannu zai same su wato raguwan abin da suka aikata bangaren abin da suka aikata zai same su sannan wa ma hum bi mu'jizin ko wasu zamanto masu kubuta ba daga azabar Allah awalam ya'lamu shin basu sani bane cewa annallaha yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir basu san cewa Allah yana bude arziki ga wanda ya ga dama ba kuma yana kuntatawa ga wanda ya ga dama in Allah ya bayar ba wai don yana kaunar mutumin bane in Allah ya hana ba don yana kyamar wannan mutumin bane Allah zai baiwa mai imani dukiya kamar yadda yake baiwa mara imani dukiya Allah zai bar mushriki a cikin talauci kamar yadda ya bar mai tauhidi a talauci babu bambanci a nan duniya duniya ba mizani bane duk wanda ya dauki duniya mizani ne bai da imani mizan ne na mushrikai mizani na wanda ba musulmai ba a ce duniya ita ce mizan tunda naji a duniya zan ji a lahira kafiri ya faɗa yace wa in rujitu ila rabbi la ajidanna khayran minha munqalaba afara'aita alladhi kafara bi ayatina wa qala la utayanna malan wa walada don me don Allah ya bashi dukiya da ƴaƴa a duniya hasbun wa'il ko Allah ya bashi dukiya ya bashi ƴaƴa da wanda yake habbab yazo ya tambaye shi bashi bani bashi na ya hana shi ya zo ya matsa ya ce hana shi ya ce to sai a lahira za ka biya ni ya ce eh na yadda in muka je lahira in aka bani dukiya a can zan biya ka wai a lahira maza a bashi dukiya tun da an bashi dukiya a nan duniya to haka wani zai ji in Allah ya bashi dukiya a duniya zai ga a lahira haka ne a'a in an baka dukiya a duniya an baka jari na sayin lahira idan ka tashi kai abin da Allah yake so ka sarrafa da dukiyar bayan Allah suna neman aljanna masu aljanna suna da yawa wallahi kuma a cikin abubuwan nan wata in mutum yana lura zai ga ikon Allah zai ga ayar Allah akwai wata na yi magana a cikin taimakon da muke muke abin nan na ce wata ta tana sai da alawan yada a alawan madara sai ta tara naira dubu da dari takwas sai ta kawo ta kira ne ta ce ina za ta sami na ce ba ki sami ba ki je wuri kaza akwai mutum kaza a wajen ki ba shi na je mutumin ya bani wannan magana da na yi ɗazu da safe wani ya zo gidana ya ce ina wannan da ta ba da naira dubu da ɗari takwas tana alawar madara yana ce e sai ya cire naira dubu biyar ya ce gashi ka ba ta ta ƙara jarinta ka duba ikon Allah yanzu ba ta masani ba yanzu ne za ta ji to in ta ji mai yiwa wata don tun da banganta wata za ta zo ta je ko ita ce in ta ji ta je wurin da ta kai 1,800 ɗin sai ta je ta karbi 5,000 ɗin a wajen ka duba aikin Allah wannan bai ishe mu aya ba ta san za ta samu ka duba da kaɗan da take da shi ta danne zuciyarta a tsakaninta da Allah ta yi yanzu a dalilin wannan kuma wani zai ce ina son adireshinta saboda haka idan mutum wato ya ga yana da abu ya yi ƙoƙari ya taimaka kowane samu ba mamaki akwai rashi a baya yau kana samu mai yiwuwa baka da iyali baka da yaya baka da ɗawainiya a kanka kana ɗan samu kaɗan kaɗan ɗin nan kana kare na kana cewa sai na samu da yawa to lokacin da da yawa ya zo ɗin masu cin da yawan kuma suna abinda kake samun ma iyalanka mai yiwuwa ba za su ishe ka ba ɗawainiyar makaranta ɗawainiyar waye waye waye amma yanzu da babu in kana yi lokacin nauyin ya zo Allah ya san lokacin da baka da shi kayi ta'arraf ila Allah fi raha ya'rifka fi shidda in ka a lokacin da kake da yalwa in ka shiga kunji kuma sai Allah ya buɗa maka awalam ya'lamu anna Allah yabsut awalam ya'lam na'am anna Allah yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir ya buɗa wanda yake so ya kuntata wanda yake so Allah ya ce inna fi dhalika laayatin a cikin wannan abubuwan da ke faruwa lalle akwai ayoyi liqaumi yu'minun ga bayin Allah masu imani na'am قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرقت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للكافرين alhamdulillah mun ga cewa inda ya kamata mu tashi kul ya ibadiyal ladina asrafu ya kamata a ce shine wurin tsayawa tunda za a yi dogon zango ga wanda Allah ya nuna mishi idan Allah ya nuna mana gadiwar haka muna raye muna lafiya sai mu daura akai idan kuma Allah ya sa mun koma gare shi sai waɗanda suka zo ko su daura akai ko su fara a inda suka ga ya dace su fara muna roƙon Allah ya gafarta mana ya gafarta wa iyayenmu da malumanmu da suka riga mu gidan gaskiya ‘yan uwanmu da suke da bukatu daban-daban Allah ya bai musu bukatunsu na alkhairi ‘yan uwa ina roƙon fatiya kafa guda ga mu kanmu duka da ‘yan uwanmu da suke gidaje suke kallonmu da sauraronmu da waɗanda ake kai musu saututtuka a ko'ina suke ji Allah ya san inda suke da mu da su Allah ya biya mana bukatunmu na alkhairi abinda muke gudu duka Allah ya mana kariya daga ita kasar mu Allah ka wanzar da ita lafiya Allah ba mu da wanda zai kare mu a kasar mu sai kai wasu suna ce sai sun tada hankalin mu Allah mun koma gare ka Allah ka kwato mu daga hannunsu ya Allah ka baiwa shugabannin mu lafiya Allah ka data da su ga dukkan alkhairi dan uwa da ba su da lafiya a gidaje ko asibiti Allah ka ba su lafiya masu neman aure mazan su da matan su Allah ka yassare musu abokan zama wayanda suke neman haihuwa Allah ka ba su zuri'a tayyiba zuri'ar da ka ba mu Allah ka albarkace su Allah ka kyautata karshen mu Allah ka gafarta mana zunuban mu Allah ka karbi azumin mu Allah ka karbi sallolin mu Allah ka karbi addu'o'in da ƴan uwa suke mana na alkhairi Allah ka ansa Allah ka saka musu da alkhairi bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين نتوسل إليك يا الله بهذه السورة المباركة أن تقضي جميع حوائجنا وأن تيسر لنا أمورنا وأن تبلغنا مما يرضيك أعمالنا يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا ذا الجلال والإكرام اللهم تقبل منا الصيام والقيام والدعاء يا رب العالمين اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وعلمائنا يا رب العالمين اللهم اغفر لإخواننا الذين سبقونا إليك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل في قبورهم نورا وضياء اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرا من حفر النار يا رب العالمين اللهم ارزقنا حلالا اللهم ارزقنا رزقا حلالا اللهم ارزقنا مباركا يا رب العالمين اللهم بارك في أهلنا وأولادنا وزوجاتنا وذرياتنا يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله